الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة رانا رانا تلاربا goma sha biyu ga watan azumi hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ɗaya kirgin kuma shi ba goma sha biyu ne ga watan march 2025 miladi kenan wanda yau shi ne majalisinmu na goma yau shi ne majalisinmu na goma da tafsiri a wannan tafsirinmu na safiyar laraba kamar yadda muka fada daga wannan masallaci masallacin al'afat a cikin garin gombe a wannan ƙasa ta mu ta najeriya allah ubangiji ya mana jagoranci jiya mun kammala suratul ma'arij ko jiya mun kammala sura din yau za mu tashi farkon suratul nuh har ma mun fara suratul nuh din mun yi bayanin yadda aka halakar da mutanen annabi nuh da yadda suka yi taurin kai wajen biyayya a gare shi da yadda annabi nuhu jarrabawa da ta same shi har ɗan sama yana cikin wayanda suka halaka ba su samu shiga jirgin kwale-kwale ba da yadda ya yi jirgin Allah ya umarce shi ya sassaka jirgi da yadda Allah ya umarce shi ya tattara dukkan mutanen da suka yi masa biyayya suka shiga cikin jirgi da kuma gaya masa na ƙarshe iya waɗannan da suka yi imani su ne kaɗai suka yi imani ba wanda zai ƙara imani innahu la yu'minu min qawmin min qawmika illa man qad aman iya wanda suka yi imanin ba wanda zai sake imani muka ga yadda aka halakar da su to yau zamu zamu dauko asalin suratul nur din wanda muna yin bayani bayanan da muka yi jiya suna fitowa insha Allah ta'ala kafin mu je akwai kwante na tambayar mu guda daya wata da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ya azumi Allah ya karba mana ibadunmu amin malam ga tambaya kamar haka malam ina so ne ka fayyace mini wannan tambaya ana cawai idan miji ya kalli matarsa ya ce tana kama da mamansa ko mata ta ce miji yana kama da babanta wai auren ya haramta ina neman ƙarin bayani akan wannan batun sannan take cewa musamman yanzu ana samun irin wannan irin haka yanzu ni ban sani ba wasu kuma suna wasa da mutuwan aure a cikin rashin sani don Allah a mana ƙarin bayani da makamantansu mu sha ruwa lafiya mun gane mu sha ruwa lafiya da sassafe ne kice mu sha ruwa lafiya to wannan shi ake ce masa zihari wannan shi ne ake ce masa zihari al-zihar wannan shi ne ƙur'ani yake ce masa munkarun min alƙauli wa zuran mummunan zance kenan kuma ƙarya ne Allah ya kira shi zu shi ne mutum ya kalli mahaifiyarsa ya kalli matarsa ya ce ke kama da mahaifiyata kike in wannan zancen ne mutum ya faɗa da nufin ya tsani matarsa yana so ya haramta ta a gare shi inda wannan niyan yayi zai ce ke a wajena kamar mahaifiyata ne mana in ya kusance ta kamar ya kusanci mahaifiyarsa ƙarya yake haka ƙur'ani ya faɗa ƙarya yake ya yi aikin jahiliya amma fa matan ta harantu sai ya yi punishment da ƙur'ani ya bashi ko mutum ya ce wa matarsa ke ni da ke kam kamar ‘yata ne ko kuma duk wata mata da ta haramta a gare shi wacce sunanta haramun ne ya sifanta ta da ita shikenan ta haramta a gare shi sai ya bi wannan matakai ne alaran makur'ani ya gaya mana waɗannan matakai ne duk wanda ya ce wa matarsa ke kamar uwata ne yana nufin ya haramta wa kansa kuriya bayani fa da nufin haramci ko da nufin rabuwa ko da nufin ya nisanci kansa da ita to wannan ya yi wauta makaryaci ne ya yi wa Allah ƙarya domin Allah ya ce ita halal ne a gare shi shi kuma ya ce yanzu haramun ne sannan ya faɗi mummunan zance kamar yadda ƙur'ani ya faɗa na mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم bari mu dauka kadan kadan alladheena Allah yace alladheena yuzahiruna minkum min nisa'i a cikin ku waɗanda suke kwatanta matansu da iyayensu mata ma hunna ummahatu to ƙarya suke ba iyayensu bane kace matarka kamar mamarka ƙarya kake ba hakan bane don Allah ya ce ba haka bane Allah ya halitta maka ita uwarka kuma haramun ce a gare shi Mhm.
إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم Qur'ani ya ce ai mamarka ba kowace bace face wacce ta haife ka kaga Qur'ani ya mai da kai dan tasha wawa tunda ai wannan maganar ka riga ka santa cewa ba ma- mamarka ita ce wacce ta haife ka ka riga ka sani amma da Allah ya ga kai maganan wawaye sai ya dawo yana maka maganan kai ka tabbatar kai din wawan ne kamar yaro ne a ce a ai wannan mamarka ce baka san ita ce ta haife ka to yanzu ana gaya maka ce ai mamunan su na gaskiya su ne wanda suka haife su saboda haka ƙarya kake wannan matar ba mamarkan bane
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا Ƙur'ani ya ce ba komai suke faɗa ba mummunan zance ne kawai da kuma tsagwaron ƙarya.
وإن الله لعفو غفور Kun ga musulunci kenan. Sai Allah ce amma shi mai afuwa ne mai gafara ne. Wannan laifin da ya yi, Allah yana da afuwa yana da gafara. Me zai yi?
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا Duk wanda ya yi zihari ga matarsa ya ce matarsa kamar uwarsa ce, sai kuma ya yi nadama. To ba zai kusanci matarsa ba sai ya fitar da kuɗi kamar miliyan ashirin ya je ya siyo baiwa in akwai baiwa ɗin kenan ya ‘yanta ta don yanzu baiwa ma za ta kai miliyan hamsin in har za ka samu ka ‘yanta ta kafin ka sake kusantan matarka in baka samu baiwa ba fa ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير Qur'ani ya ce wannan shine wa'azin da ake muku ka haramta wa kanka matarka ba za ta halatta ba sai ka je ka ‘yanta baiwa wannan zalikum tu'aduna bihi wannan shine ake muku wa'azi da shi la'allakum wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya Allah mai ba ku labarin duk abin da kuka kuke aikatawa ne na'am فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا kuma wanda ya faɗi haka ya kasa samun baiwa ba shi da miliyan 20 miliyan 40 miliyan kaza to sai je azumi wata biyu a jere idan ya kuskura a cikin wata biyun ya kusanci matarsa azumin ya karye kuma ya saba wa Allah sai ya yi wata biyu full tukunna sannan ya koma ya nemi tuban Allah sannan ta sake zama matarsa ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله wannan zalika litu'minu billahi wa rasul dan ku yi imani ga Allah ne yanzu kaga an cire masa kamar imanin sa yana da rauni wanda zai ga matar sai ce kamar uwarsa kamar imanin sa yana da sau da rauni to amma ka haka ne dan ka ƙara imani wannan kuma sune dokokin Allah وللكافرين عذاب أليم in ka yi imani to ka tsira kafirai kuma suna da azaba mai radadi kun ji hukuncin ƙur'ani ya gaya mana hukuncin to mataki da ake bi shi ne na farko sai ka tuba ka yi ta tuba ga Allah ka yi ta kuka kun ga girman halatta haram ko haramta halal kenan kar ka buɗe baki ka ce wannan halal ne wannan haramun matarka kuna zaune lafiya ka ce ki halal to wanda ya faɗa kuma da nufin girmama ta fa ko kuma irin normal ɗin nan shi kawai bayani kawai yake yi misali ce ka aike kamar yadda ke ga mahaifiyata haka kike yana nufin wajen tsawo ko gabjejiya ce mamarsa ma gabjejiya ce kawai shi wannan yake fada ko kuma mahaifiyarsa tana da kirki ya ce yadda mahaifiyata take haka kiki yana nufin kirkinta malamai suka ce wannan ai girmama ta kai ba zihari ba ne saboda niyyanka ba niyyan kurabu ba ne sai ce babu laifi in haka ne kawai amma shi ma me kai ka in za ka yi ka faɗi abin da kake sifanta mana ka ce ai mutuncinki da darajarki a yadda ke ga mahaifiyata tana da mutunci da daraja haka kike ki rike mutuncin nan ki rike darajar nan wasu auren dangi ne wasu auren dangi ne zaka samu ya auri yar yar mamarsa yar mamarsa ta yi kama da mamarsa yar da aka haihu ma sai ta yi kama da uwarsa a kyau ai a kama wannan yanzu yana cewa kamar ku ɗaya da uwata tunda dangi ne kana ba da labari danginku ya biyo kamanninku da kr da jikar da 'ya'yan gidan wancan wanda labari kake bayarwa ba kana, ba kana nuni kan haramci ba ne ko kan wani abu to sai bangare na biyu na tambayar nata ta ce ko kuma mata ta ce wa mijinta kai kamar ubana ne ita ma idan ta fada a babin haramci ita kuma babu azumi sittin. babu miliyan 20 na yan baiwa saboda zihari an bar shi a hannun maza ne ba hannun mata ba ita hukuncinta shi ne za ta je ta yi ta neman gafaran Allah sannan za ta yi azumi uku za ta yi kafarar rantsuwa ka yi afuwan ba azumi uku ba menene kafarar rantsuwa shi ne za ta ciyar da miskinai goma in ba ta samu abin da za ta ciyar da su ba ciyar da miskinai goma ina ga nawa ne zai ciyar da miskinai goma in an ce ka rufe abincin mutum goma taliya nawa taliya uku ko taliya biyar to shi kenan taliya biyar dubu nawa nawa duk taliya dubu ɗaɗɗaya ko to ba shi dubu ɗaɗɗaya kin ga taliya biyar dubu biyar sannan kuɗin cefanin taliya biyar in allah da ina ga dubu biyu zai to sai ki nemi dubu bakwai ki dafa ki ciyar da miskinai su ci ke naki bai kai nasa ba idan ba za ki samu dubu bakwai ɗin nan ba to sai ki musu tufafi tufafi na mutum goma da riga da wando da takalmi da tabarau in mata ne da ɗan kwali da hijabi da niƙabi da ɗan kunne da agogo kin ga na mutum ɗaya zai ci kamar dubu takwas sai dubu ashirin ko to dubu ashirin sau goma shi ne dubu ɗari biyu kaga a wajen ka fara sai aka fara da mai sauƙi sannan ka dawo da mai wahala a wadda zalika siyaman lizu ga bala amri ba nan ba ko yanta baiwa to sai ki haka dalili saboda mace ita ba ta zihari namiji ne yake zihari sau ne kice amsan tambayan da ba mu amsa ta bajiya na'am bismillah muje inna arsalna nuhan bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون دم تتونا أبايا ayoyin suran nan mun faɗa aya 28 ne sura ce yar makka Ah, sunanta guda ɗaya duk da cewa sun bata wani suna suratu nuh mun faɗi abinda take karantarwa duka mun tattauna a karatun jiya ba sai mun maimaita ba yau za mu fara tattaunawa a cikin sura din Allah subhanahu wataala yake cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aiko annabi nuhu ila qaumihi ku rike nan ila qaumihi shi annabi nuhu zuwa ga mutanensa kadai aka aiko su ga nan gurin ga mutanensa kadai aka aiko shi me aka aiko shi yayin an anzir qaumaka kai wa mutanenka wa'azi min qabli an ya'tihum azabun alim tun kafin azaba mai radadi ta same su saboda sun bujire a surorin da muka karanta mun ce farkon inda abbatun annabi nuhu yazo shine cikin suratu ali imran bakara gaba ɗaya ba maganar annabi nuhu sai Ali Imrana inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imran ala alamin kaga yana cikin wanda aka zabe su ba za ka sake samun sunan annabi Nuhu ba sai ka taho ina sai ka taho a Arab algara sunna Nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi budullah malakum min ilahin ghayru har zuwa nan daga nan ba za ka sake samun Nuhu ba sai ka zo cikin suratul tauba za ka samu a tauba guda daya inda ake kwatanta shi da sauran annaba za ka samu ba sai ka taho cikin suratu yunus za ka same ta da yawa da fadi idan ka zo suratu hud to haka za ka taho ka same ta a shu'ara ka gangaro ka same ta a inna arsalna nuhan din a wannan sura din do akwai wasu wasu gurare haka to Allah yake ya ba mu labarin sun kibinsa sun wahalar da shi to shi ne aka ce mun aiko ka ne an an dirkawo maka ka musu gargadi min qabli ka gaya musu wannan saƙon tun da sun kibi min qabli an yi a cewa azabun alim kafin azaba mai raɗaɗi ta same su ta halakar da su to yanzu Allah ya gaya masa ga abin da zai to zai fara aiki yanzu zai fara aiki qala ya qaumi yace ya ko mutane na inni lakum nadhirun mubin ni fa ba komai bane mai gargadin abin da zai same ku ne sannan mai bayyana muku abin da ya shiga muku duhu in kuka rike shi za ku samu tsira inni lakum nadhirun ni mai gargadi ne mai ana mai tsoratar da ku daga mana azaba wa ubayyinu lakum ma arsalani Allah bihi sannan kuma ni mai bayyana muku abin da ubangiji ya aiko ne a kansa kamar da ya faɗa a suratul hud wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin haka Allah ya faɗa ya ce Allah ta abudu illallah karku bauta wani sai Allah inni a kafu alaikum azaba yawmin alim ina fa tsoron ranar da za a lallasa ku da azaba ku kiyaye wannan rana din wannan shi ke aikin annabi nuhu ani ibudullaha wattaquhu wa ati'un yadda za ku yi shine ku bauta wa Allah ku tsoraci Allah kuma ni ku bi abin da na zo muku da shi daga Allah shi ne kawai abin da aka dora min ba wani aiki ne mai wahala ba wannan kuma shine aikin dukkan annabawa walqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wastanibu at duk wani annabi abinda aka yi koshi kenan abi Allah a nisanci gumaka an i'budu allaha wattaquhu wa ati'uni kumin biyayya wattaquhu ku ji tsoron Allah wa ati'uni kumin biyayya game da abin da nazo da shi haka yake haka yake can suratul shura iz qala lahum aquhum nuhan ay qala lahum aquhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un shine can yake cewa anittaquhu wa ati'un ku bi Allah subhanahu wa taquhu wa ati'un ku bi Allah ku ku ji tsoron Allah sannan ku bi ni haka kuma dukkan annabawa abinda aka aika su kenan ma arsalna bi rasulin illa liyuta'a ba wani manzon da aka aiko face sai dai dan abishi bi idnillah sai dan abishi to bari ku ji girma nan a rike darussa a ciki wanda yake bin Allah wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a abin da yazo da shi gagara basar da zai samu ina ahlus sunna wanda suke bin sunna me ake nufi da ahlus sunna shine masu bin qur'ani da hadisi kamar yanzu mun yi maganar zihari din nan ba mun bi qur'ani ba annabi ya ce kaza ya ce kaza nan kuma ka bi sunna sai ka hada su biyu shine fa abin da ake nufi ba fa wani abu bane ka bi Allah ka bi manzo shine ahlus sunna din karka fifita wani akan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce wani ya faɗa sai ka ce ina da manzon Allah in ka samu na manzon Allah babu ruwanka da kowa to wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah ya rike Allah ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen biyayya bari ku ji mai annabin Allah Nuhu yake faɗa mana garabasan da zai samu kuma haka take har yau yafil lakum min dhunubikum zai gafarta muku zunubanku don Allah waye baya so a gafarta masa zunubansa ka tashi gaban Allah ubangiji ya ce aljanna ba ya ce Allah nayi kuskuren kaza ne bai ce duk baka da shi an yafi sai bin Allah da bin manzon Allah ne zai aika maka da wannan na ɗaya kenan wai akhirukum ila ajalin musamma ubangiji zai jinkirta ka zuwa wani lokaci iyakantacce wannan jinkirin da Allah zai baka zai saka maka albarka a rayuwar sai ka kai albarka ta dukiya ta ilimi ta al'umma ta zuriya ta al'amuranka inna ajalallahi idza jaa sai dai kuma ajalin Allah idan ya zo ko da an baka tsawon rai din to akwai ranar fa da zai kare la yu'akhkharu ba a jinkirta musu laukano ya alamun law kuntum ta'lamun in dai kun sani kuma lalle an san cewa ubangiji shi baya jinkiri ne inna ajalallahi idza jaa ajalin Allah in yazo la yu'akhkhar ba a jinkirtawa law kuntum ta'lamun wa likulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalinta fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun zan iya tambayan ki in mun zo jarrabawa na evaluation zan iya tambaya cewa Allah ce inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun zan ce ki kawo wata aya a Qur'ani da take nuna haka sai ki kawo min wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa li kulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'khiruna zaki iya cewa ai wannan wata sura ce mai girma suratul a'raf baki iso gurin ba to bari ƙara miki aya guda ɗaya a cikin suratul munafiqun walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha sai kice wannan ayan tana fassara wancan Allah baya jinkirta wa rai idan ajalin ta yazo wannan fadin Allah mai sarki yu'akhkhirukum ila ajalin musamma Allah zai jinkirta ku zuwa ga lokaci sananne sai dai ajalin ubangiji idan ya zo kuma babu magana wannan ana alkawari ne na duniya babu wanda baya so babu wanda baya son a jinkirta masa kowa yana so a masa jinkiri dan adam yana son ya rayu mai tsawo rayuwa mai tsawo amma duk tsawon sai ta yi karye da za a zo a ce maka yau za mu ɗauki ranka ko a jinkirta maka zuwa sati wallahi ka ce a baka satin nan za ka kintsa wani kintsi za ka yi shi ne ‘ya'yanka ka musu wasiyya ka nura su akan seti ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza duk da haka sai satin ya zo ka ce in za ka nemi ƙari za ka ce ban gama abu kaza ba idan ubangiji kuma ya gama ai ba yadda ka iya Allah ka sa mu cika da imani na'am alarama
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الله سبحانه وتعالى يكي qala rabbi game da annabi nuhu inni da'awtu qaumi laylan wa nahara ya ubangiji mutanen nan nawa da ka tura ni ka ce in je in yi ta wa'azi da'awtu qaumi na kira su na musu wa'azi laylan tsawon dare in na fita sai sai gari ya waye wa naharan in na fara kuma na dan yi bacci nayi ibada na tashi na fara da safe har dare wa'azi nake yi kun ga aikin masu wa'azi kenan ko mai karantarwa karka sare in dai niga baya sarewa to ya mai wa'azi da karantarwa zai sare ya mai neman ilimi zai sare karki sare karanta qur'ani neman ilimi karantarwa abda arbin da Allah ya baki tarbiyan yaya a cikin gida yi wa mai gida hidima dare da rana ake yi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara ina kiransu zuwa ga su kadaita Allah su yi tauhidin Allah subhanahu wataala ina tsoratar da su kada su yi shirka ina tsoratar da su kada su saba wa Allah amma matsalan falam yazidhum du'a'i illa firara wannan wa'azin ba abin da yake kara musu sai taurin kai guduwa suke nisa suke yi daga wa'azin ba abin da yake kara musu sai masifar taurin kai ai falam yazidhum du'a'i lahum ila alhaqqi liyattabi'uhu illa haraban minhu face nisa suke da wa'azin suna guduwa wa iradan suna kin karba kamar yadda Allah ya fara kadzabar qablahum qaum nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir suka karyata su kamar yadda mutanen annabi nuhu suka karyata bawansa suka ce mahaukaci ne annabi nuhu yanzu na ta bada labari suna ƙara taurin kai wannan mutanen annabi nuhu da su da na annabi musa sai ke cewa wa inni ni annabi nuhu ina ya Allah ina baka report kenan kullama da autuhum duk sanda na musu wa'azi ja'alu asabi'ahum fi adanihim sai su eh eh kullama da autuhum duk lokacin da nake musu wa'azi litaghfira lahum kenan wa'azi in ana maka nema ga maka gafaran Allah ake yi ana nema maka aljanna ne dan ka gafarta musu su bi hanyar kware su samu gafara ja'alu asabi'ahum fi adanihim lokacin da nake hesu saka yatsunsu a kunnensu ba za ma su ji ba wasu takshau siyabahum su rufu a cikin tufafinsu ai ta gatsu bi siyabihim su rufu a cikin tufafinsu li Allah ya roni dan ma kar su ganni kunnensu kar ya ji idansu ma kar ya ganni su rufe idansu haka su rufu su kuma sa hannu a kunni matsiyata wa asarru kuma su ci gaba da barnarsu a gabana wastakbaru istikbara kuma su ci gaba da girman kai dama masu girman kai ne kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani fa qala al mar'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tabaka alladhina ma katabaka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'ayi ya za a yi wayannan masu rauni da suke gabanka mu kuma mu zo mu zauna da su kaga mutane ne masu girman kai wannan yake nuna sifa ta girman kai sifa ce ta halaka sifa ce ta shiga wuta ka yi girman kai ce haba ni yanzu ni yanzu makarantar in shiga makaranta da ni da ƴaƴana muna shiga aji in shiga makaranta da ni da waɗannan waɗanda ni mijina ya fi su kudi ni ma na fi su kaza ni da nake da kasuwa international yanzu waɗannan cikin su ma akwai wata hatsi take sarwa a gidanta kaza ni yanzu in je in shiga aji tare da ita kin halaka karki shiga aji tare da wuta da ita ta shiga wuta kuma tare da ƴan uwanki annan ƴan kasuwan da ki gani masu girman kai ne wastakbaru suka yi girman kai istikbarar suka yi tamin izgilanci saboda girman kai wani waje ma cewa suke lannu min laka wattaba akal ardalun wanda suka bi ka makaskanta ne kuma mu zo mu yi imani da kai ba za mu yi ba sannan ya ƙara cewa summa inni da autuhum jihara ya ubangiji na yi musu wa'azi a fili inni da autuhum inni da autu qaumi ila alhaqi bi masma'in minhum a fili yanda kowa yana ji mujahiran bid'awa ina bayyana ta a fili thumma inni a'lantu lahum sannan kuma na bi su gida daddaya daddaya idan girman kai idan idan wani abu ne yasa nayi maka a cikin mutane baka ji ba to wasu na bi su din basu gane bayanin ba na musu dalla dalla suma ni alantu lahum sannan na bayyana musu wannan wa'adin wa asrartu lahum kuma na musu a boye a gefe baini wa bainahum fil khafa tsakanina da su a ɓoye can ya yi shi jiharan nan kuma ya zo ya bayyana a alantu lau na bayyana musu ilan sun ma'asarartu sannan na bi su ɗaya-ɗaya a ɓoye israran ne musu a ɓoye faƙultu na ce musu istagfiru rabbaku wannan sabon da kuke ku nemi gafaran ubangijin wannan fushi ne aikin mai isar da sako duk wani aikin mai isar da sako ka nemi gafaran Allah ka bar zunubin da kake ka bar kaza ka koma zuwa ga Allah innahu kana ghaffara ubangiji mai gafara ne so yake ka tuba ya karbi tubanka sai Allah kenan shine mai sifantuwa da sifa ta gafara to yanzu a can baya mun faɗi amfanin gafara guda biyu ko amfanin in ka karbi da'awa Allah zai gafarta maka zunubinka ko wa zai tuna min ayar mai Allah zai maka yafin lakum min zunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma in ka karbi wa'azin Allah zai gafarta maka zunubi ya jinkirta ka ya baka rayuwa mai albarka to ka karba kuma ka tuba in kuka tuba to nan kuma yursil sama alaikum midrara in dai ana bin karantarwar malamai na qur'ani da sunna wallahi za a samu gafaran Allah in aka samu gafaran Allah baki yayi ci gaba da neman gafara kuma to ƙasa za ta yi dukiya ƙasa za ta yi albarka kenan sabon Allah yana sa ƙasa ta yi ta shiga mummunan hali da zaka ana bin Allah ana neman gafara yursilis sama alaikum bidirara ubangiji zai sauko muku da ruwa ya farankar muku da ruwa marka marka za a yi ta yi kamar yadda Allah ya fada a cikin suratul hud haka ma annabi hudu annabi hudu shi ma Allah yake fada a kansa yake cewa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilayh ya ku mutane na ku nemi gafaran Allah sannan ku tuba zuwa gare shi in kuka yi haka yursilis samaa alaikum bidirara annabi hud za mu saukar muku da ruwa marka marka wai zukun kuwatan ila kuwatikum wanda yake nuna bin Allah da gafar neman gafaran Allah da riko akan addinin Allah wallahi zai baka lafiya Allah zai baka lafiya Allah zai baka karfin jiki shi sa zan baku wani karatu yanzu ku gane shi duk mutumin da ka san yana bin Allah baya mutuwa mutuwar rashin mutunci ba na wanda zaka ji kowa ya dauke shi bashi da mutunci ya fararrabe sannan duk wanda Allah ya bashi karatun addini da sanin Allah da karantarwa da kwatantawa daidai gurgudu baya tsufa ta wargajewa ba za ka gan haka ba yanzu duk malamin da ya kai shekara casa'in za ka samu a casa'in ɗin sannan yana lallaba ya fito ya karantar da mutane yana yin sulhu za ka samu in yana magana yana gaba hankalinsa na ƙaruwa amma duk wanda akan sabon Allah ya tashi wallahi yana kaiwa shekara 60 kwakwalwarsa ta hargitse kuna zuwa wani abu zaka samu a hargitse yake ba hukaci ne bai san me yake ba yana gaba jikinsa yana fararrabewa shi kuma malami mai karantarwa mai riko da Allah mai bin Allah yana gaba ko da jikin yana zagonyewa kwakwalwar kuma tana kyau kuma jikin ba zai zagonye ta yadda zai zama wani iri ba jarabar zama ku shine ku tsaya ku tuna malamanmu kankanin misali yanzu malamin da ya rasu malaminmu da ya rasu kwana uku sheik sa'idu jingir Allah ya gafarta masa an tsufa an yi da'awa an yi wa'azi an karantar amma in kaga wani kasar ɗinsa a lokacin jinyar yana faɗa ma yana cewa yana cewa idan lokacin mutuwa na yau ne ko gobe ai wanda yana cikin jinyan yana kwance asibiti a kano kafin ya rasuwan amma akwai baki da yake nuna komawa zuwa ga Allah amalan ko miliyan nawa ne zan biya maka akai kan asibiti kaza a maka aiki kasa kaza yace a ni yanzu a karan kaina bazan iya bazan yadda na je ba ai ina karkashin shugabana ne ka je ka samu shugabana shugabana ya amsa kuga da hayyaci ina a cikin hayyaci da wani ne yadda ya tsufan nan a ce ga kuɗi miliyan 20 miliyan kaza za mu kai ka har za ka samu ɗan wato ai haka ai haka ai haka amma ya ce ba ni na kawo kaina wannan asibitin ba shugabana ne ya kawo ni don haka yanzu ba za a ban naira ɗaya na karɓa ba a kai wa shugabana da ya kawo ni nan in ya yadda a kai ni indiya to sai a ɗauke ni a kai ni indiya amma shi za a ba kuɗi ba ni ba malami ya tsufa amma kuma yana ƙara nisantan duniya amma akwai wani wanda na gani ba zan kira sunansa ba wannan mutumin ɗan dambe ne ƙwararren ɗan dambe ya kai duk inda aka kai a dambe aka nuno hotonsa lokacin yana shekara 45 damatsunsa in ka gani don shi haka ko abin nan ko man taiga ne ko irin abubuwa mai fawa mai ƙarfi ɗin nan za a sayar hotonsa ake kawa in yi haka za ka ga ƙasusuwan nan ɗinsa da wuyansa ya yi haka duk sun taso da shi ake gwadawa wala sai ga shi an zo step irin masallaci nan ɗin nan kuma a lokacin shekararsa 65 step irin na masallaci na nan ɗin nan kun ga matattakalamu ba su fi guda uku ba ko mu ce guda biyar wallahi sai da an ciccibe shi da kyar yake takawa ka taba gani ko da kyar yake takawa ya hau saboda ba tsufa ce ta Allah ba amma in kai tsufa ta Allah in kai tsufa ta Allah wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum sai Allah ya ƙara maka ƙarfi akan ƙarfinka amma wallahi kika tsaya sabon Allah mijinki kowa ya shaida kullu da gimanki kuke yi cakwamansa waɗanda suka iya tunawa ma sun san kin cakwame shi a tarihin ki sama da 120 wanda za a tuna zai faɗa ki mayar masa mahaifanki su ce ina so ki je ki zauna da shi lafiya ki kibin mahaifa ki zama mai taurin kai kishiyarki duk abin da kika sani na kin musguna mata kina yi kin gama da kishiya kin gama da miji kin dawo uwar miji na kwana biyu ne saurari mutuwar ki kiga yadda zaki mutu saurari bakin cikin cikin gidan ba tukunna ana tafi so da haka bin Allah da haƙuri da juriya a cuce ka ka daure a gaya ma bakar magana ka yi haƙuri wataran sai labari wataran sai labari haƙuri baya yawa haƙuri baya yawa haƙuri kullum albarka zai ƙara maka Allah ke cewa wa yamjidkum bi amwalin wa banina in kuna neman gafaran Allah ubangiji ka tuba ka koma bin Allah Allah zai zai baka dukiya kuma ya baka yaya shi ma zan baku misali ni dai na san bayan Allah da suka wasu malamai da suka bada kansu wajen karantarwa wallahi ba su da jari na miliyan biyu jari kan na miliyan biyu amma ubangiji ya ba su daman suna kyautan miliyan ɗaya dubu ɗari biyar kuma wallahi ba su da wannan jari kuma in ka je ka ci abinci a gidansu za ka yi mamaki sai ka ce wai ina suke samun kuɗi ya za ka yi ka ɗauki aikin to ko sa na gwamna zai shiga cikin tabewa ne sa na gwamna zai shiga cikin tabewa balle ka zama sa na ubangiji ka ɗauki jaka wakilcin saƙon allah ka ce ni shi ne abin da na zaɓa zan ke yi shi sa 'yan boko masu hankali 'yan boko masu hankali wanda suka yi karatun addini kafin su yi zurfi a boko addu'a suke ya ubangiji duk yadda na yi nisa a boko ya allah a ofisin da nake ya zama na ina aikin Allah ne da ofis dina babban injiniya babban injiniya amma kuma akwai time ɗinsa da yake fita da'awa yanzu akwai wani yaya na amini na professor ne a Gombe State University professor ne a physics professor ne a physics ya manyanta dattijo amma daga ya samu break daga ya samu break ɗan katsina ne ko ɗan katsina ne daga ya samu break na sati uku to zai tattaro 'ya'yansa don 'ya'yansa wasu ma sun girme wasu sun gama ma medical doctor wani wasu medical doctors ne yana zuwa da sunan masallacin amma daga ya samu break na sati biyu sati uku zai tattara 'ya'yan su shiga ƙauyuka yin wa'azi a shiga lunguna yin wa'azi daga hutunsa ya ƙare kuma sai a dawo sai kuma ya shiga ci gaba da lecturing kuma fa professor fa nake gaya mu a boko sannan a cikinsu akwai wanda ya kai profesa a doktanci lecturer ne abin nan doctor ne a federal medical center na gombe bai rabe ne tare da shi suke zuwa nan gurin akwai ɗansa medical doctor amma a matsayinsa na doctor haka bawan allah nan daga ya samu ɗan break za a shiga jeji yin wa'azi ku duba fa allah ya bashi da girma amma na shiga jeji ke kuma a cikin gari ne ba a ce ki yi wa'azin ba zo ki ji wa'azin ki yi karatun ki zama malamar ke ma amma kina ruɗin kanki a rayuwar da ba ta da tabbas da kwana biyu kwana uku ne ubangiji zai yi miki call ɗinsa Allah babu miss call a call ɗinsa naki ne zaki miss call sannan babu matsalar network a calling na ubangiji idan Allah ya yi calling full calling ne dole sai kin amsa to waje Allah kuma jannatin sannan kuma Allah zai ba ku gonakinku za su yi albarka a duniya kenan waje Allah kuma anharan bayan yursili sama alaikum midirara ya sauka muku ruwa daga sama sannan ƙasa kuma ya ɓuɓɓugo muku da ruwa su yi albarka amma in ku kafirce walau an da ahalar ƙura amanu wata ƙaula fatahana alaihim barakatun minas sama in aka yi imani sai saukar da ruwa daga sama in ka kun kun kafirce kuma wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami Allah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u in an kafirce kuma za a shiga yunwa za a shiga talauci za a shiga rashin security saboda kafircewa Allah ya haka Allah ya fara a cikin Qur'ani to sai ubangiji ya ce malakum la tarjuna lillahi wa qara yanzu dai har yanzu ya ci gaba da musu wa'azi na'am
malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا Allah subhanahu wataala yake cewa malakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ba za ku girmama Allah ba wa qaran malakum la tuwaqqiru wa ma qadarullah haqa qadarihi malakum la tuwaqqiru Allah me yasa ba za ku girmama Allah ba ba ku girmama Allah saboda duk wanda bai yi tauhidi ba ya walakanta da shi sai ya ce wa ma qadarullah haqa qadarihi ba su mutunta Allah ba iya mutuntawa saboda sun masa shirka malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alhalin ubangiji ya ya halicce ku stages stages ne ba haka kawai aka ga ku gargito a daga sama ba a'a Allah ya halicce ku stages stages kamar yadda Allah ya fada summa khalaqna summa khalaqna summa menene wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin Allah ya ce ku daga daga tabo daga ƙasa sun maja'alna nutfatan sun maja'alna abu nutfatan fi qararin makin sannan aka mai da ku digon digon mani sun maja'alna nutfata alaqatan sannan mani din aka mai da shi jini thumma khalaqna alaqata mudgha jinin aka mai da shi tsoka thumma khalaqna almudghata idhaman tsokan aka mai da ita kashi fa kasuna idhama lahman kashin kuma muka saka masa riga ta nama sun ba in sha ana kalkan akhar sannan sai aka mai da kai wata halitta kuma ta daban fatabarakallahu ahsanul khaliqin ubangijin ne khalaqakum atwaran in na tambaye ki menene khalaqakum atwaran sai ki ce daga ƙasa sannan digon mani sannan jini sannan tsoka sannan kashi sannan aka sa maka fata sannan aka mai da kai mutum atwaran din kenan in hadisi kake so inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan sun mai kuna alaƙatan misali zali sun mai kuna mutukatan misali zali sai ka kawo wannan stages ɗin ka amsa wannan aya ne wani waje Allah ke cewa wa huwa alladhi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablughu ashiddakum summa litakunu shuyuka wa minkum man yutawaffa min qabl wa litabtagu ajalan musamma wa la'allakum taqilun ya faɗi waɗannan stages ɗin har ku zama yara ƙanana sannan ku zama matasa sannan ku zama tsofi wani waje abin nan ila arzalil umuri likai la alamin ba da ilmin shay'a har a dawo da kai kana ka tsufa din ka kai shekara 110 120 sai a dawo da kai back to square to sai yana ci gaba da musu wa'azi yace Allah ne muku wannan halitta din stages stages ya muku haka kuma ku saba masa alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa bugen da Allah ya halicci sama guda bakwai din nan wata akan wata ba shi ya muku fa haka yi muku wannan sama din kamar da makaranta a suratul mulk ko tibakan alladhi khalaqa sab'a samawati tibakan ma tara fi khalqi arrahmani min tafawutin farji albasara hal tara min futur haka Allah ya halicce su وجعل القمر فيهن نورا يسكا مكو وتا يا زما حسكي وجعل الشمس سراجا يسكا مكو رانا ta zama fitila ka gaya min gwamnatin da za ta iya baka irin hasken nan ina roƙonku da Allah wacce gwamnati ce za ta iya baka irin fitilan da ubangiji ne ba ta rana daga nan kana ganin kowa za ka iya wurga fitika ta fita kaga inda ta faɗi ka je wajen ka ɗauka amma ba irin hasken da za a yi a ce a samu kilomita dubu tana da irin wannan hasken ba ba wanda zai sai yi ta kuma fitila ba haɗe ce Allah yi alarama fitila ɗaya Allah yi yanzu nan masallacin kafin mu ga fitila nawa yanzu muka kunna ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara yanzu guda tara na kunna a gabana eh ga yawa ga wata babba ma goma mun bubbuɗe wunduna amma a yanzu haka ba ta ɗaya ɗaya bisa ishirin na wajen ba na wajen nan da muke gani ba Allah ne maka wannan abu gwamnati ba za ta iya ba ka san komai za a ce gwamnati wai wani yana shan rake su biyu suna shan rake mutum biyu ne suke suna shan rake kuma aka yi rashin sa'a ana sha ana tafiya akan hanya me zai faru santi ko? wasu ana sharaki akwai santi wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai ɗan sai taɓa abokin sai ce kaya abokina sai waiwayo sai ce kalli saman nan sai kalli sama sai ce wallahi saman nan inda za a mata rufi kai za ta ci kwano da yawa sai ɗaya abokin sai ya buge shi ce kai sakare ne wannan tunanin naka kana da hauka a ciki don Allah in ba gwamnati ba wa zai wannan aikin lalawa ya babban mahaukaci ai wanda ya yadda ma za a iya yin shi wannan misali ba da ce in za a yi mata kwano in za a yi rufi za ta ci kwano shi wannan kawo waye a kwakwalwarsa kawai shi kuma ce kai ba mahaukaci ba ba gwamnati ba zai aikin nan ya san komai sai a ce gwamnati to ba wanda zai maka irin wannan fitilan sai ubangiji ya baka rana yake da wannan hasin yake da wannan haske ne tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira aka sa rana ta zama siraj sannan kuma qamar kuma ta zama munir wa ja'ala ash-shamsa siraja kenan huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura wallahu anbatakum min al-ardi nabata Allah subhanahu wa ta'ala shine ibtada khalqa abikum adama min turabin Allah ne ya ambaye halicce ku daga ƙasa daga annabi adam min al-ardi nabatan Allah ya fitar da ku daga cikinta ta sun mai idukun fiha sannan kuma cikin kasar za a mai da mu dukkanmu nan Allah ka samu koma da alheri wa yukhrijukum ikhraja kuma daga ciki za a fito da ku daga kasa min haka kun kenan ko wa fiha nu'idukum wa min hadu kurjikum taratan ukhra shine sun mai idza sha'a ansharahu kenan wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata Allah ya saka muku kasa kuma ta zama wata shimfiɗa ce ku tafi fakulomin rizki ku ci arzikin Allah subhanahu wataala a ciki duk wannan Allah ne mu qala nuhu rabbi na'am قال نوح رب إنهم عصوني قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا قال نوح الرب yake ce annabi nuhu yace ya ubangiji na innahum asawni wallahi sun kibin abin da na fada sun saba min wattaba'u suka je suka biye wa man lam yazid humadukum wanda dukiyarsa ba abin da ta gara masa waladuhu da 'ya'yansa illa khasara sai asara ma'ana su ma'ana abin nan talakawa da aka yi ta musu wa'azi suka ƙi bi suka je suka bi manyan masu kuɗin gari suka bi masu kuɗi wanda suke da kuɗi suke da 'ya'ya wanda da kuɗinsu da 'ya'yansu ba abin da ya ƙara musu sai asara sai halaka tun da ba su bi Allah ba so ga lokaci ya yi eh ina ga za mu iya ƙarasa nan gudun ko tun da shi akwai bayanai musamman abin da ya shafi shirka waddan wa suwa'an wa yaguta wa yuqa wa nasra ina ga gobe dace mu tattauna anan akan gaba din saboda mu fitar da matsaloli na shirka da abin da yake haifar da shirka gobe ina ga za mu kammala tafsirin sauran tafsirin sura ɗin kuma za mu shiga sabuwar sura a gobe zai zama da mun kammala izu mun shiga sabon izu zai zama da saura izu ɗaya a karatunmu insha Allah gobe za mu fara kuduge ilayya annahu istama'a nafarun suratul jinni insha Allah ta'ala za mu dakata a nan gurin subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh